أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أوعى musulmi da muka saba haɗuwa a wannan masallaci na madinatu takawa cikin salmanu makarantar hajjar rasul college ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau tara ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiyan isa alayhi salam dubu biyu da ishirin da ɗaya yau laraba insha Allah za mu ci gaba da tafsirin mu kamar yadda muka saba a cikin suratul araf har yanzu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون na maƙatanahun muka yayyanka su fil ardi a bayan ƙasa su yahudawa umaman suka zama al'ummu daban-daban kamar yadda muka faɗa a baya minhum salihuna a cikin su akwai wanda suka zama nagari wa minhum duna zalika akwai waɗanda kuma ba su zama nagarin ba wa balawnahum muka jarabe su bil hasanati da kyawawan abubuwa wato muka ba su ni'imomi muka ba su jin daɗi don mu jarraba mu gani za su ɓace ne dalilin wannan ni'imomi su shiga sharholiya su shiga kolewa ko kuma za su zama mutanen kirki su gode ma wa'annan ni'imomi wasayyi'ati da munanan abubuwa ko za su ji tsoro su ce wa'annan abubuwa fa ya same su ne sakamakon laifuffukan su duk mun jarabe su da su la'allahum watakila su yarji'una za su komo daga saƙon Allah su dawo ga bin Allah.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرد هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأخذوه ألم يوكد عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة كيف للذين يتقون أفلا تعقلون نعم فخلف من بعدهم خلفهم sai wasu ‘yan baya suka mai musu wato duk inda ka ji an ce khalfun bai cika zama mutane na gari ba in ka tuna Allah subhanahu wata'ala ya ce faka lahum min ba'dihim khalqun adaa'u salat wa tabu'u shahawati fa sawfa yalqawna gayya to khalqu ba daidai yake da khalif da kula ba'u ba wato ba na baya na banza mafi yawanci su ne ake ce musu khalqu faka lahum min ba'dihim khalqun sai wasu mamayan baya suka maye ma bayan su wato wanda ba mutanen kirki ba ya kuzuna araba hadal adna wanda suke wanda suke karban tarkacen duniya shine araba hadal adna duk abin da aka ba su na duniya za su iya karkacewa su aikata za su iya aikata duk abin da aka ce su aikata wai kuma da sunan malaman addini daga yahuda aka fara samun wannan kuma har zuwa musulmi duk malamin addinin da zai iya aikata komai in dai an ba shi kuɗi to wannan kawai ba musulmi ne na gari ba kawai sunansa dai mai ci da addini kuma ba musulmi na gari ba su ne irin su ne halku din yadda yahudawan suke ya ku zo na arata haka al'adana wanda suke karɓan tarkacen duniya ya ku zo na arata da ai kutsama hada shay'id dami tarkacen wannan abu na banza min halalin aw harami ko halal ko haram malan halal yaki haram yaki ya kulo na sai ka ji suna ce sai gufar lana ai za a gafarta mana wato yan hakikan kenan na yahudu yan hakikan yahudawa kenan Allah ya ce sai suka maye mu suna ce ai sai gufar lana ma fa Allah duk abin da muka aikata mu mutanen Allah ne ai mu malamai ne ai mu masu ambatan Allah ne ai Allah bai yafe mana sai su fuske sun yi istighfari wai ya ce aradun mithluhu kuma nan gaba ma aka sake kawo musu wani tarkacen haramun din ya kuzu sai sake karba yarjulal maghfira wai suna fata Allah ya gafarta mu wa hum aiduna ila ma fa'aluhu shehu yace sai su karba su sake koma su aikata wancan mummunan aikin ina masu cewa shehu suke ji shehu yana muku bara musirruna alai suna tabbata akan wannan mummunan halin nasu walaysa fi tawrati wa'd al-maghfira ma al-isra'il fa inda Allah yayi alƙawarin zai gafarta wa mutane zunubansu alhali suna tabbata akan zunubi a cikin at-taura ma babu balle a cikin al-qur'ani sai ce babu wannan a cikin at-taura inda Allah subhanahu wata'ala ya ce zai rinka gafarta wa mutum zunubi mutum ya ci gaba da maimaitawa abin sa yana ya ya dawama akan zunubinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce alam yukhaz alaihim mithaqul kitabi ashe ba a karbi alƙawari mai ƙarfi ba a kan su daga alƙur'ani ai daga littafin su at-taura Allah ya qulu ala llahi illa al-haqqa bisa cewa kada su faɗi komai game da Allah sai gaskiya su wayannan malamai na Yahudu ashe ba Allah ya ɗauki alƙawari a kansu ba cewa a cikin asaura an yi alƙawari su kar su faɗi komai su danganta da Allah in dai abin nan ba gaskiya ba ne wa darasu ma fihi suka kuma karanta abin da yake cikinsa suka san haka ne cewa duk abin da ba gaskiya ba an yi alƙawari a kansu ba za su karkata abinda ba gaskiya ba su mai da shi gaskiya falima kazzabu falima kazzabu alaihi sai ya ce to dan me suka yi wa Allah ƙarya bi nisbatil maghfirati ilaihi da danganta wa Allah cewa zai yi gafara ma al israri tare da ko mutum ya tabbata akan zunubin sa wadar al akhirati ita ce gidan lahira khairun ita ce mafi alkhairi lillazina yattaquna amma fa takan zama alheri ne ga waɗanda suka nisanci haramu haka shi ya rubuta ya taquna harama ga wanda suka nisanci haramun afala ta aqiluna shin ba ku da hankali ne me yasa ba za ku zabi abin da yake abu qadin ba abin da zai dawwama dindindin akan abin da in kunciya kunciya wuce kenan annaha khairun fatusiruna afala ta aqiluna annaha khairun yanzu ku ba za ku fahimci cewa rikon gaskiya da rikon sakamakon da yake madawwami na lahira shine mafi alheri ba ku zaɓe shi Allah tabaraka wa ta'ala qala shehu yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal akhiratu innal akhirata khairun wa abqa lahira ita ce mafi alheri ita ce mafi wanzuwa jazaba abna al-akhirati min ad-dunya bi hadhihi al-aya ya tilke mutanen Allah wanda suke tsoron lahira daga duniya da wannan aya na'am والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين sai yace kuma sai Allah subhanahu wataala ya sake cewa wallahu khairun wa abqa ko ya ce al'akiratu khairun wa abqa kuma ya zo ce wallahu khairun wa abqa to me ake nufi ga san an ce al'akiratu khairun wa abqa nan kuma an ce wallahu khairun wa abqa wato a wannan ke nuna imani mataki mataki akwai waɗanda su tsoron lahira shine shine ya rufe musu idanu dan haka su sai Allah ya jawo su daga duniya zuwa ga lahira zuwa ga tsoron lahira saboda haka waɗannan su ne wato wato muqarrabuna su ne al'abraru su ne al'abraru waɗanda kuma su suka wuce nan sai suka zamo ya jirge su daga ma tunanin ma tukunna lahiran kanta zuwa ga tunanin halaran Allah gaba ki daya waɗannan kuma su ne muqarrabuna muqarrabuna Allah ne a gaban su ba sa ma kallon aljanna ko wuta ko lahira Allah suka fi tsoro wayannan kuma lahiran ne da aljanna da wuta suka fi tsoro saboda haka suka su kuma iya matsayin su kenan al-abrar kenan inna al-abrar la fi nayi an gane to kuma dukkan su dai babu wanda zai ce wai a a su al-abrar su wato muqarrabuna sun fi abraru tsoron Allah ba kamar yadda wasu suke nuna cewa kaman su wa'annan su su sun tunda sai riga sun tafi su ba a'a su suka fi wa'ancan ma tsoron Allah shine ake misali da zaki ake misalin sa da abraru da muqarrabuna muqarrabuna su ne manyan mutane su ne suka fi tsoron zaki abraru yara ba su cika tsoron zaki kamar yadda manya suke tsoron zaki ba ana ba da yawa saboda haka mutane suka ɗauki Allah ana maganan saboda haka ko da abu ne an ce mun karanta ko da abu ne wanda yake mukilaful aula idan annabawa su kai sai su razana ba su san meye matakin da Allah zai ɗauka a kansu ba amma shi mutum wanda yake bai kai su ba in yayi zubi ya ganin ma to ai da yawa ba sai an auna da kaza kaza to su ba su ganin yasa ma ai wato duk kaga duk wannan layin wayannan yan hakika da yan hauka duk bai ta ba shi go layin su fa ba kwata kwata layin ba ta ɗaya kwata kwata ma bai shigo layin su fa ba ba layin zuwa ne kwata kwata layin fa ta ɗaya domin su ai su su kan ma sun ce babu saga'ir a dangane da mutumin da yake makusancin Allah muqarrabuna babu ba abin da ce wannan ai karamin aiki wannan karamin zunubi ne wannan babba bane eh mu a bar mu digari digari mu ne muke da karamin zunubi da babba amma su kaman su yan fada a wurin Allah babu karamin zunubi duk abin su su da fadi saba saba wa shugaba ne kawai laifi ne ko da ta kosta saba wa shugaba da karamin laifi da ta tabbata sarki da allura daga sare shi da tare duka sunan su ne ne raina sarki ko ba haka bane ita raina sarki ne to haka su su a su abraru haka su kada muqarrabu na haka suke kallon Allah subhanahu wataala dan haka ma ba su kallon wai a ce wai kai kaza wai kai ai wannan ba laifi ba komai suka yi kawai suna tsoron Allah saboda kada Allah subhanahu su suna kan kujeran girma suna kan kamar yanzu ne misali idan talaka yayi abu a gari a gari kaga shi sai a dan kwaɓe shi ko ba haka ba amma in kwamishina ne ba kai a suna kwamishina amma kai wannan abin sai da a ɗauki mataki mai zafi a kansa to haka ne saboda haka su waɗanda suke muƙarrabuna su suka fi ma tsoron saba ma Allah shine aka misali da zaki da na faɗa zaki wai an ce wasu yara suka ɓata suka shiga jeji daga cikin ruga suna neman inda za su gane gida ba su gane bai suka zo su samu zaki da matarsa suna kwance sai suka zo suka doki doki suka bi bayan zaki kama zakin gemun sa su ja su kama wannan wace uwan gidan tana ce wannan yara ranka da kai suna suna maka abin da bai dace ba ba ce ce ba su ba su san ne ba to suka yi dai abin su sun san musu komai wancan ba su san ne ba ne za ki ga wanda suka sani to shi ke nan can iyayen sai suka zago wata inda zaki yake sai suka ga ga yaran su akan zaki suna ganin zaki kafa suka ɗiba da gudu su kwace kin ga wanda suka sani to to ashe wannan yake nuna maka sanin Allah zai sa kai da ka san shi yake kamata ka fi tsananin tsoronsa ba wai kai da ka san shi ne kuma za ka ɗauke shi wajen wai wai abu ne mai sauƙi al'amari tsakaninka da shi ba to idan haka ne wannan kike nuna duk wanda yake yace ya raina Allah to ƙarya ne ba arifi ne arifi wanda ya san Allah na hakika to shi ya fi tsoron Allah kamar yadda manya suka fi tsoron zaki a kan ƴan yaran nan ai shi wanda bai san Allah ba shine ma ba zai tsoron Allah ba ai wanda ya san Allah shine ma zai tsananin tsoron Allah to shi kenan shehu yace to shine wato wallahu khairun wa abqa wannan jazaba ahlul ahlul ahlul hadarati anil akhirah ilayhi subhanahu ya jawo mazuwa halara daga lahiran ma suka daɗa dagowa sama zuwa ga fadan Allah subhanahu wa ta'ala na na'am wallazina yumassikuna bil kitabi wayanda suke riko da littafin Allah wa aqamus salata suka kuma tsayar da sallah daga cikin halin kitabi inna mu la nudhi'u ajra al muslihina ba ma tozarta ladan wanda suka yi gyara kaga nan ma sai shi muslihina maganan ma ya wuce tukunna kai mumini ne an wuce maganan mumini ne ai ma mumini nan har sai ka zama muslihina eh kamar yadda ka'idan ta sufancin ma ta kawo maganan islah din cewa illa idza kunta dawaman tuslihu ba wai kawai ma tuminu ko a'a tuhsinu ba a tuslihu sai ka wuce ma matsayin kai ne ne ka gyara kanka ma har kai ta'adda ila gyaran waninka domin an ce kai musulhu to ka wata gyara kanka ma har kokarin gyara wani kake ba wai kai ma ka ɓaci ka lalace har ma ka lalata wani ba na'am وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون so أنزو ونقبع كما لما wa izna taqanal jabala fawqahum ka tuna lokacin da muka cicciɗi dutsen tsoro akan yahudawa ka annahu zullatan ya zama musu kaman katon girgije dab dab da kokwalan kan wazannu suka tabbatar annahu waqi'un bihim zai fada akan aka ce musu ku zu ku yi riko da ma atainakum abinda muka ba ku bi kuwatin da gaske ku yi aiki da abin da yake cikin attaura wato da aka ce musu yi aiki da attaura aka zo aka karanta musu hukunce hukuncen cikin attaura katabna alayhim biya annan nasu lin nasu wal ayna bil ayni wal amru bil amri wal udhna bil udhni was sunna bis sunni wal ruha al qisas aka karanta musu hukunce suka ce kai wa dai iya wannan ai wannan hukunce hukunce sun yi tsauri mu ba za mu iya ba sai Allah subhanahu wataala ya sa aka cicciko dutsen duru duru sina aka zo dabbaci yana yana tirili yana diri aka ce ko ku karɓa ko karku ko ko yanzu yanzu nan a take dutsen nan ya nike ku sai suka faɗi suka yi sujada suna ce mun karɓa mun karɓa mun karɓa kaga karɓan ma yanda aka yi ta daga da su kenan to Allah ya ce na ce wankuru ma fihi ku yi aiki da abin da yake cikin sa la'allakum tattaquna domin ku kiyaye azaban lahira na'am وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نعم وإذا تقل نعم الله سبحانه وتعالى يسين وإذا أخذ ربك فتنا لوكتين da ubangijinka ya karbi alƙawari min bani adama daga bani adam min zuhurihim tun suna bayan uwaye ya karɓi alƙawarin zuriyatihim zuriyatihim zuriyoyinsu wa ashhadahum ala anfusihim yasa suka yi shaida da kansu da bakinsu alastu birabbikum ubangiji ya kira su yace ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce eh wato an ce wannan rana ya dace da ranan arfa a cikin kwanakin duniya a wani wuri da ake ce masa nu'man kamar yadda abdullahi bin abbas ya fitar a cikin wato da isnadi mai kyau bisa sharɗin muslim kuma imamu sawi ya kawo shi a cikin hashiyarsa an karɓo daga abdullahi bin abbas cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allah akhadha al-mithaqa allah ya karbi alƙawari min min zahari adama tun daga bayan annabi adam alaihi salam bin umana a wurin da ake cewa umana yawma arafa a daidai ranar arfa fa akhraja min sulbihi kullu zuriya bayan yayi annabi adamu a gaibi a nan ma ba wai an yi shi a matsayinsa na annabi adamu ba tun la adama wala ma a wala dina wannan Allah yana faɗa ne a ilmul lahil azali to Allah subhanahu wata'ala ya fitar da suran annabi adam ya kuma fitar da suran zuriyarsa mu baki ɗaya ya fitar da suran iyayenmu ya fitar da suran fitanmu daga bayan iyayenmu to Allah subhanahu wata'ala a cikin ilimin sa na wato wato alqadim shikenan fa akaraja min sulbihi kullu zuriyatin ya fitar kullu zuriyatin ya fitar da kowace zuriya daga tsatsansa zara'aha wanda ya shirya zata zata zata fito fa nasaraha baina yadayhi ya watsa wannan zuriyan gabaki daya a gaban sa kuma kallamahum sannan ya musu zance qibalan gaba da gaba ala yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba wato imam tirmidhi ya fitar a cikin sunan nasa daga muslim dan yasar juhani cewa sayyidina umar bin khattab an tambaye shi game da wannan aya idza kaza rabbuka min bani adam min zuhurin zuriyatahu wa ta'adum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin sai kala Umar sai sayyidina Umar bin Khattab ya ce sami Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yus'alu anha naji ana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah khalaqa adama Allah ta'ala ya halitta annabi Adam thumma masaha zaharahu bi yamini sannan ya tafi bayansa da da wato damansa فأخرج منه ذرية يفتد ذرية سرقة تجي فقال يتي خلقت هؤلاء للجنة وإننا لتسدن الجنة سنا حكي وبالعمل أهل الجنة يعملون كما أيكن لذات يدو أيكن يم الجنة ثم مسح ظهره سنة ساكت شاف بايا النبي آدم فأخرج من ذريته يفتد وسرق ذرية baƙaƙe faƙala ya ce talaktu ha'ula ilin nar wa'annan na halice su da wuta don wuta ne wa bi amali ahalin nar ya amalun kuma da aikin ƴan wuta za su yi aiki faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fi mal amal to dan me muke wahalan aiki faƙala ƙala sai ya ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha idza khalaqa al-abda lil janna ista'malahu bi amali ahli al-janna hatta yamut Allah in ya halicci bawa don aljanna sai kaga ya bashi dama ya yi ta aiki irin na yan aljanna har ya mutu in kaga kana aiki yan aljanna to yana nuna alamun kai dan dan aljanna a halitta in kaga kana in kace ba za ka yi aiki ba kuwa ya nuna kenan kai ba dan aljanna ba in kaga kana aikin yan wuta ya nuna kenan an halicce ka domin wuta ne Na'am. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dan haka kowa ya je ta aiki. Haka nan Imam Ahmad ya fitar daga Abdurrahman dan Qatada at-Tullami annahu qala yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla Allah mai girma da daukaka khalaqa Adama ya halitta annabi Adamu thumma aqada al-khalqa min zahri sannan ya fitar da duk zuriyarsa daga bayansa yayi tajalli gare su وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي يتي وإن ذات شجاء الجنة باروانا وهؤلاء في النار لا أبالي وإن ذات شجاء متباروانا قال فقال قائل سيوني من تنبأ من الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا من الله فعل ماذا نعمل سو أكمل مكي وعلى أيدي qala mawaqi al-qadari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa yana fadawa inda Allah ya masa kaddara don haka in Allah ya maka kaddarar kai na kirki ne sai kai ta aiki na kirki har ka mutu kana yi in Allah ya rubuta mutum na banza ne sai ta aikin banza har ya mutu yana yi wannan yana cikin musnad Ahmad an ruwaito Imam Bukhari ya fitar daga Abi Abdurrahman Sullami daga Aliyu radiyallahu anhu kana yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen wata jana'iza fa akaza shay'an sai ya dauki wani abu faja ala yankutu bil arda wani dan tsinci sai zama yana tona kasa da shi fa qala yace ma minkum min ahadin babu wani cikin ku illa wa qad kutiba maq'adahu minan nar sai da aka rubuta masa matsugunin sa na wuta wa maq'adahu minal janna da matsugunin sa na aljanna nan an bamban an ƙara mana da bayani cewa an maka ko ina gida a aljanna an maka a wuta ma an maka qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah afala nattakilu ala kitabina wa nada al'amal to yanzu ba sai mu dogara da abinda aka rubuta mana ba mu bar aiki qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace i'malu ku je ku yi ta aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa Allah zai hore masa abin da ya halice shi domin sa ne in ka ga ya hore maka yin aikin alheri to domin domin aikin alheri don aljanna ya halice ka in ka ga ya hore maka aikin wuta to don wutan ya halice ka Allah ya tsare yace muyassar lima khuliqa lahu amma man kana min ahli sa'adati amma wanda ya kasance daga cikin mazuwa arzikin lahira fa yuyassaru li amali ahli sa'adati sai Allah ya hore masa aiki na mazuwa arzikin lahira wa amma man kana min ahli shaqa'i amma wanda Allah ya rubuta cikin mazuwa ya fa yuyassaru li amali ahli shaqa'a sai a sauwake masa aiki irin na matsiyata wanda za su shiga gidan tsiya ثم قرأ sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sake karanta wata aya daban saboda a gane wannan fassara sai amma man man ada wata qawa saddaqa bil husna wa sunisiruhu bil yusra wa amma man bakila wastajana wa kazzawa bil husna fa sunisiruhu lil usra to Allah ya samu cikin waɗanda Allah ya yusruhum lil yusra na'am na'am أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتولكنا بما فعل المبطلون to shine shehu ya ƙara bayani yace lamma aka kubira bihi rusul lokacin da aka ba manzanni wannan wawan fukatun su amintattu ne anillahi ta'ala tabaraka wa ta'ala daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi yasa bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace wa hadal ahad wannan alqawari huwa allazi yaqulu fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da ki kullu mauludin yuladu ala fitratil islam dukkan wani abun haihuwa ana haihuwar sa ne akan fitira irin ta musulunci Allah ya masa tsari ne ya tsira don haka ba a tuhumin Allah ya masa tsari ne ya tsira amma ya ba da dama kuma a iya juya shi fa abawahu iyayensa yuhawidani su suke mai da shi ba yahude au yunasirani ko su mai da shi ba nasare au majusani ko su mai da shi ba majusi yanzu da iyayenmu ba su damu da mu yi sallah mu yi ibada ba suka bar mu sai mu zama wani abu daban ko ba haka bane saboda haka shine iyaye ba sa tsira dole ne su tsaya su tarbiyyantar da yayansu zama na gari saboda kuma haƙƙin ɗa kuma yana kan su a lahira za a tambaye su haƙƙin ɗa na rashin sa shi akan hanya na'am kama tuntijul bahimatul bahimata kaman yanda dabba take haihuwan dabba hal tajiduna fiha min jada'a kun taba ganin wata dabba da aka aice ta hancin ta a tumbuke babu a duniya ne garin wani hadari hancin ta yake tumbukewa amma Allah kan yayi ta kamila ne وهذا الأحد ون القوري وقع يا أكون قبل هبوط آدم تنكا من سوقون النبي آدم دنيا غير موجود آدم ما باب في ألوكة وبنو آدم الذين ذكروا بنو آدم da aka ambata fil aya a cikin ayan gairu mawjudin babu su a lokacin wa zuhuruhum har bayyakin da ake magana allati zikira wanda aka ambata gairu mawjuda babu ita allazi huwa yumkinu fi haqqil makhluqi huwa an yastatari da shay'an mawjudan min shay'in mawjudin wannan Allah ne na ikon sani shi wanda aka halitta mutum shi abin da yake iyawa fitar da wani abu daga wani abu baya iya fitar da abu daga ba komai ko ko ba haka ba shi yake fitar da wani abu ne daga wani abu da aka samu na'am wannan shine fi haƙƙin mawjudi to amma wal haqqu tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala akhraja zuriyat wa hum ma'dumun ya fitar da zuriyan babu su min zuhuril banina daga bayan ayayen su wal zuhuru a lokacin bayan ma ma'duma babu su wal banuna su ma ayayen ma'duma babu su wa adamu shi ma annabi adamu ma'dumun babu shi fa akbarahum wa kallamahum wa ajabuhu yayi kuma zance da su ya ba su labarin kuma kuma suka amsa ba in ba da kai yanzu ka lokacin amma duk lokacin mun yi sai da yawan mantuwa sai tsananin mantuwa duk an daga mu mun yi magana na'am wa fi zalika alwaqti a wannan lokacin al'arwahu rawuka suna matsayin nan ne kama qala sallallahu alaihi wasallam sai yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace junudun mujannada al'arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikitalafa rawuka runduna ne abin rundunu wanda aka kakkasa su gida gida gida gida idan ka zo duniya ka ga dan group ɗinku kawai sai ka ji ka samu aboki idan ko wanda ba group ɗinku bane ka zo duk yanda yake kusantan ka sai ka kai baka sha'awar sa haka Allah subhanahu wata'ala ya yi mutane to don haka a taƙaice dai akwai dogon jawabi da aka yi a nan wanda yake mai yawan gaske asali dai abinda ake nuna cewa a wannan lokaci kwata-kwata babu duniyan babu kamanta babu komai amma a ilmin lahil azali Allah ya gama shirya komai ya shirya kuma ya tsara ga yanda Adamu yake ga jikokin da zai haifa ga ƴaƴan da zai ga ƴaƴansa ga jikokinsa ga jikokin jikoki har ƙarshe sai ya tayar da rawukan da ya tayar da rawukan sai ya kira su ya musu tajalli ya ce waye ubangijinku ba ni ne ubangijinku ba ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sai ya daga murya ya ce bala da ya faɗi haka sauran duk halittu suka ji da annabawa suka ce bala mursalai da salihai suka ce bala muminai suka ce bala kafirai ma suka ce bala to waɗanda suke layin sahun farko shine layin sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da suka ce bala ya zama sune sune annabawa sune mursalai sune zababbun bayan Allah sune waliye wayanda suke sahu na biyu sune mu'minai da salihai da sauransu su su sun ga annabawa su wayanda suna mubasharatan tare da zakin Allah su wayanda kuma suna ta mubasharatan tare da rawukan annabawa su ma suka ce bala su kuma wayanda suke bayan wayannan salihuna da sauransu su ma suka ji abin da salihuna suka faɗa su ma suka ce bala da aka zo duniya sahun ƙarshe ne suka ba da baya su ne kafirai wannan shi ne asalin abin da malamai suka faɗa kuma sahun farkon nan to a lokacin ne Allah ya ce musu kuma sahun farko annabawa ce da annabawa da mursalai ya ce musu su yi mu baya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi imani da shi wa idza qada Allahu mithaq annabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrtum wa aqarrtum ala zalikum isri qalu aqarrna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahid duk wannan an yi shi ne kafin ma amma shimfiɗa kawo ma da ƙasa da sama da yadda za a yi ma ɗan adam gabaki ɗaya wannan ana magana ne cikin wato aikin Allah shi Allah ba a cewa yau ya fara aiki shi wa khalqul ladayhi wa amru sawa'u ala lahul khalqu wal amru to lokacin ana cikin amru ne ba a zo kan maganar khalqu ba to a lokacin amru ne aka yi wancan tajalli aka tambaye mu Allah subhanahu wa ta'ala sai ku tuna kowa a lokacin ya dauki alƙawari zai bi Allah suka ce shahidna mun shaida kai ne ubangijinmu ya Allah subhanahu wataala ya ce na muku haka ne an ta kulu dan kar ku zo ku ce yawmal qiyamata a ranar kiyama inna kunna an haza ghafilina ai ba mu san wannan ba to kar mu zo mu ce ba mu san wannan ba da Allah ya ga dama da muka ce bala sai ya kawo mu duniya ba annabawa ba mursalai ba kowa kowa ya je rayuwa tuna wancan alƙawari yayi aiki da to amma saboda kar mu je lahira mu ce ai mu ba mu san an yi wancan alƙawari ba shine yake turo annabawa lokaci bayan lokaci ba lokaci bayan lokaci zo su tunar mana da cewa ga alƙawarin da muka ɗauka fa kuma su gaya mana dokokinsa da shari'o'insa don mu yi aiki da nan aw taqulu ko kuma ku ce inna ma asharaka aba'una min qablu ai iyayenmu ne suka yi bautan gumaka ba mu ba wa kunna zuriyatan min ba'dihim mu kun mun zo bayan su ne ba mu sani ba afa tuhliku la yanzu zaka halakar da mu kenan bima fa'alul mubdiluna saboda abinda mabarnata suka aikata don haka tabbaci ai zamanin mutanen annabi adamu ne da mutanen annabi nuhu da mutanen annabi musa su suka yi mu ba mu sani ba to sai aka turo mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tunatar da mu ya gaya mana laifin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba ya gaya mana kuma tun farkon duniya yanda Allah ya yi da dukkan al'umman da suka gabace mu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce mu litakunu shuhada a alan nasi wa yakunu rasulu alaikum shahida dan ku zo ku zama shaidu akan mutane manzo kuma ya zama shaida akan ku dan haka mu ne shaida a filin kiyama akan dukkan mutane mu ne za mu yi shaida annabawa in suka zo suka ce mun isar da sako Allah subhanahu wataala zai tambaye annabawa a ranar kiyama kun kai sako da na aike ku kowane annabi ya kai sakonsa sai su ce eh sai al'ummu su ce a'a mu ba mu ga kowa ba wallahi ba wanda ya zo saboda ke gantaka sun ga azaba sun ga tsanani sai ce su ba wanda ya zo wallahi ba wani annabi mutanen annabi adamu su ce babu mutanen annabi nuhu mutanen annabi musa mutanen annabi ko a ce shi bai zama wani manzo ba ba wallahi ba su zo ba ya ubangiji to sai annabawa hankalin su ya tashi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ko a ce muku isar da sakon nan musu ce ya ya ubangiji wallahi mu fita kuma Allah ya riga ya sani amma shi Allah ba zai shaida ba ka san me kara ba ya shaida to alƙali shi ba zai shaida ba sai ta ce waye ke dinku sai annaba su ce al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce a kira al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu zo a ce wai su annabi wai kun su annabi Musa su annabi Isa su annabi su wayannan annaba wai sun isar da sako sai mu ce eh muna cewa eh sai sauran al'ummun duniya wanda aka yi kafin mu duk su taso a kanmu kafin mutane yau da muka zauna da su mun rayu da su ko da kuma a ƙarshen duniya har za ku zo ku je wani kun sani ta yaya ne kun sani kaza kaza kaza sai a ce manzo sallallahu alaihi wasallam wai haka ne ce eh haka ne annabawa sun isar sun isar eh to ta yaya kai fa sun isar ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu ce eh mu annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da littafin mu sunan littafin alqur'ani a cikin littafin an ba mu labarin duk kowane annabi da yadda ya yi ta fama da mutanensa har ƙarshe har zuwan zamanin annabi isa a cikin littafin duk aka yi mana bayanin waɗannan abubuwan tun da mu muka zo a ƙarshe mu muka san abin da aka yi da na farko shi yasa mu muka ce eh lallai sun isa tun da mun gani a littafin mu kuma annabin mu ne ya isar mana sai a tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam haka ne ya ce eh haka ne na isar musu kuma su a ciki akwai wannan shikenan hujja ta yanke mu dukkan al'ummar baya to Allah subhanahu wata'ala shine ke gaya mana ana eh dan kar su ce ai su inna ma asharaka aba'una min qablu iyayen mu ne suka yi shirka ko na zo ne ta min ba'di mu kuma bayan su muka zo da aka halakar da mu dan laifin yan baya ne na'am وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك هكذا نفصل الآيات ممكن مكو بيان آيوين الله دلا دلا wala allahum ko su yarjuuna sa dawo su daina kafirci na'am watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fanfalaqa minha فانفلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فدين الله سبحانه وتعالى يكاول أباري سيكاول إبنكم saboda ma a daɗa samun yaji ya ce an samu wasu kalifofin banza wanda suka kalifance wa annabawa suka zama suna karɓan kayan tarkacen duniya don su sayar da addini da halal da haram duk an ba su shi kenan sai su karɓa ba Allah ne damuwarsu ba don haka lalle mutane su lura kuma har malamai har kowa da kowa ya wa'azu babban wa'azi ne wannan wa'azi ne na malamai ake yi malamai da malamai to kada malami ya yadda dan dan mata'ul hayatid dunya da muridai suke baki ko almajirai suke baki ko yaran suke baki ko al'umman gari suke baki ya canza hukuncin Allah dan kar ya saba ya rasa wannan dan mata'ul hayatid dunya kuma mafi yawancin abinda mutane suke ta yi kenan kaji sun hallata abinda Allah ya haramta su ce a ji a dan bada malam yanzu dama ana dan kawo maka mata'ul hayatid dunya malam yanzu miji na ne ya take ni saki uku amma lafazi ɗaya ne malam to ai ai ya gyarawa to za mu ga yadda za ka gyara za ka gyaru a wuta kuwa ne za ka gyaru a wuta to irin waɗannan abubuwa su ne da yawa daga cikin yahudawa suke yi kuma yanzu ma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al'ummar sama sai sun gaji wasu daga cikin bangaren halayen to Allah da ya ba mu labari sai yanzu za a ba mu asalin misali na wani mutum malami da ya halaka ya lalace don kowane malami ya ji tsoro saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama hisabin da za a fara yi da manyan mutane za a fara kuma waɗanda ake ganin su duk kaman kawai sun tafi aljanna yan aljanna ne babban malami da babban mai kuɗi mai kyauta mai sadaka da babban mai mulki su ne za a yi fara misali da su wannan mai mulki mai jihadi ne kafa dauloli a zuwa kira malami malami mun baka ni'imar ni'imar mu mun girmama ka mun daga ka cikin al'umma mun baka martaba da girma to me kai dan ka gode wannan ni'ima da muka maka sai ai ubangiji nayi kuwa aiki nayi ta wa'azi in shiga nan in fita nan in je wannan gari in je wannan gari in je nan in je nan duk ina ta kira zuwa gare ka ina sanar da mutane kai sai ya gama bayanan sa abin da ya yi rubutun littattafai na yi wa'azozi na yi tafsirai na yi menene ya gama bayanin ta limanci da ne Allah ya ce to na ji don ni kai sai don kai ne ya ubangiji ƙarya kake yi ba don ni kai ba kai don a ce maka malam mashahuri ba mai ilimin ka babu shehi kaman ka babu babban imani kaman ka babu kaman ustazi ba mai iya tafsirin ka ba mai iya limancin ka ba mai qira'ar qur'anin ka babu gangaran kaman ka duk dan wannan kake yi na san zuciyarka ba dan ni gaba ɗaya ba ni san asalin kana buda ittaba'a ittakaza ilahu hawa to in ka ga mutum yana cece irin wannan nan halar ya ce haram ya ce duk irin wannan in duk Allah da tsoron Allah ba zai yi sai ubangiji ce kuma ni na riga na biya ka an faɗi abin da kake so an yabe ka an ɗaukaka ka kayi suna baka da wani lada a wuri tafi wuta sai a kira wani mai kuɗi kai kuma fa mun ma arziki mun maka dukiya ka ci daɗi ka kwanta a mai daɗi ka huta a wurin daɗi ka komai mai kai dan ka nuna ka gode wannan ni'ima da na maka da girmama ka da na yi da bunƙasa darajar ka da ni a cikin al'umma ya ubangiji aiko na yi aiki na yi ta sadaka na yi ta kyauta na gina masallatai na gina menene na ba wa mutane na gama na yi alherai iri iri hanyoyi na yi ne ne fito duk na san kayi don wa kai matsalar fa kenan ba wai ka a kai din kai kai kuma haka ake so kuma hanyar tsira kenan amma Allah nuna mana akwai namal a'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa sai yasa shehin babban shehin mun nan Sheikh Sharif Ibrahim Salih ya daga kamar yanda magabatan su suka saba yi za ga in ya fara zai fara da sai innamal a'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa saboda wannan ya zama wa'azi ga duk wanda zai ji ko ya yi niyya ko ya yi aiki cewa fa ka sani abin nan dan Allah ka zauna yanzu ko dan ka nuna kanka ko dan a kanka to Allah ka gyara mana halin mu shikenan sai Allah ya ce dan wa kai ya ce dan kai ne hakan ce ƙarya kake kana yin saboda Allah ce kai ne wani babu mai kyautanka babu mai alherinka babu mai girmanka babu mai sadaka zanka to an faɗa an biya ka don haka na zama biyan sa aikin sa tun a duniya ku kai shi wuta sai a yi wuta da shi kira babban mujahidi sarki mun da ya kaskafa dauloli ya yi jihadi sai sarki mun baka girma mun baka karfi mun baka sojoji mun baka kwarjini mun baka kayan fada mun baka nasara komai da me kai dan ka nuna ka gode wannan aiki sai ya ubangiji nayi na yi jihadi dalili na ne gari kaza suka shiga musulunci dalili na ne gari kaza dalili na ne gari kaza dalili ubangiji ce kwarai haka ne to amma dan wa kai ke domin ka nuna ubangiji ce ƙarya take yi na san zuciyarka kana yi ne don a ce wani wani zarimi kai ka fi kowa kai ka fi kaza kaza babu mai kamanka babu kaza to an faɗa an biya ka ku kai shi wuta to babu ba wani babban mutum a filin kiyama inda ana tsurewa wanda ba zai tsure ba sai mutane sun ga kaman babu wanda zai shiga aljanna daga an yi wannan saboda firgici da ranar ka ga wani dan aikin ka ba wayan da take kake jin tsaka kuma manzo Allah ne wannan da ya faɗa ba wai koyayyu ba ne duniya duk an san su sanannu ne don haka daga an kira mutum zai gane saboda haka menene abin nufi a nan wa ma umiru illa liya abdullaha makhlisina lahu din wallahi da wancan abin da manzon Allah ya faɗa a domin sa ake aiki a domin sa ake wa'azi a domin sa ake karatun alqur'ani a samu hadda a domin sa ake yin karatu don a iya tafsiri a domin sa ake karatu don a zama fuqaha'u a domin sa ake karatu don a zama muhaddisuna ba za a samu hasada da gaba tsakanin malam da malam ba za a samu ne kana kwace min almajirai ko kafi ne ko ka kasa ne ko almajirai na me kai su wurin ko ba za a samu saboda haka wannan shi yasa da ce muku wa'azi ne babba wa malamai to ga wani malamin to wayannan dai an ce ila mashi'atullah an ce dai za a kai su wuta to amma za a kai su wutan nan za su dawoma malamin suka ce ba za su dawoma ba da malamin da mai kuɗin da sarkin ba dawoma za su ba domin abin da suka yi saƙon Allah ne suka yi ba kafirci suka yi ba ashirkul asgar ne arriya'u ashirkul asgar wannan yana nuna za a azabtar da su ne a tauna tsakuwa don a yata ji tsoro sannan kuma daga baya a wanko su a dawo da su inda ya dace da su wannan Allahu a'lam ba za mu shiga gaban Allah ba mu ji mafi yawanci malamai abin da suka fahimta ke tunda ba kafirai ba ne su dai kawai suna da babban zunubi na riya to amma dai ana nuna maka riyan nan tana iya sa baka shiga aljanna da ba yawwa to nan kuma za a yi magana wanda kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba ne a cikin malamai kwata-kwata shi ba zai shiga aljanna ba shi ne Allah ya ce wata da alaihin na ba'al laji ake na wa ayatina ka karanta musu labarin mutumin da muka ba shi ayoyinmu har salaka min ha muka masa rigan mutunci na malanta da ilimi da martaba da daraja amma ya tsuɓe rigan ya fita tsirara nan karin magana ne ai kowa san malami ba zai tuka rigar sa yawa fa atba'ahu shaytanu dalilin tuka rigar sa ya tsirara sai shaytan ya bi shi ya zama abokin sa fa kana min lagawina sai ya zama cikin halakakku wannan ana ce masa bil amu bin ba'ura'a kowa yana yana yawan jin wannan isin bil amu dan ba'ura shi malami ne tun ba tsaye da ilimi zamanin annabi Musa Allah ya ba shi ilimi Allah ya yi wasu malamai zaɓaɓɓu da yawa a zamanin annabi Musa to shi yana daga ciki yakan zauna yana wa'azi yana ilmantarwa an ce tawada da ake ajiyewa kutun tawada a gabansa da almajiransa suke ajiyewa suna ɗaukan alƙalami suna rubuta ilmomin da yake ba su a kowace ya zauna yana ilmantarwa ana samun tawada dubu goma sha biyu wanda ake ta tsona kowa yana sa alƙalami yana tsona yana rubuta abin da yake faɗa to sai Allah subhanahu wata'ala ya aiki annabi Musa ya je ya yi kan'anawa shi ko bil'amu dan ba'ura ya yi imani da annabi Musa ya zama ɗaya cikin sahabban annabi Musa to da ya je ya yaƙi kan'anawa kan'anawa suka rasa yadda za su yi sai suka ruga suka je suka samu bil'amu dan ba'ura shi ko mil'amu dan ba'ura Allah ya hore masa ismul azim kaman yanda Asif bin Barhaya yake a gaban Annabi Sulaiman haka ko mil'amu dan ba'ura yake a gaban Annabi Musa sai suka suka ce kai amfani da ismul azim ka roki Allah yakin nan da Annabi Musa ya dago shi zai zo ya ce mu karya yi nasara Allah ya karya yakin yace ina ina ka tare ku ina musulmi mai imani da Annabi Musa ina masanin addini in roƙa muku Allah ya roƙi Allah akan annabi Musa Allah ya karya shi don ku samu nasara wannan wai kan Allah yana faɗa mana haka akan kawai labari ta yi ta wuce ne a lita iya ha uzunin wa iya dan ka zama izina ne kar ka zama wai kai malami kana kokarin sai ka ga bayan wani wani wani malami na Allah da Annabi ne kira zuwa ga Allah da Annabi dan dai kawai biyan bukatar ka kuma ya nuna mana hakan na faruwa sai akai akai da shi sai yake yace ba zai yi ba wallahi suka koma suka zaga suka rasa yanda zasu to akwai wata matarsa wanda take da alaka da kabilar sai suka zago gurinta mijinki annabi Musa ya zo zai gama da mu in ko ba mu san mu bi shi don haka ku roƙa ki sake roƙa mana Allah yanda mu za mu yi nasara ya yi amfani da wannan ismul aziz yanda mu za mu yi nasara a akan annabi Musa ta ce a wannan fa ba abu ne mai yiwuwa ba suka matsa mata suka je suka tattaro kayan kyauta iri iri na duniya suka zo suka ce gashi ka baki ya zo kuma shi kuma ya zama ɗan amshin shata ne matarsa ita kaɗai ne irin mai mata ɗaya nan wa ta bilin ta ce ko to shi kenan mijin ta ce ne tana zuwa ta buga suka yi suka yi ta ce ai wallahi ita ba ta yadda ba yaya za a yi ai haƙƙin makwabtaka ne ba maganan kai kama a karatun ma ai ka bace ma wani lungu makwabci baya da haƙƙi akan makwabcinsa ta ce yana da ce to wannan ma ya ce ka uzuri a wurin Allah su makwabtansa ne annabi Musa na wani gari ku kuna kuna makwabtaka tare kuma akwai Allah yana kama makwabci da haƙƙin makwabci to dama haka in mutum bai mai da hankali ba wani nasi sai zama masa nauyi shi ne kuma da yawa wasu ke halaka da sunan malanta kana nan sai Allah ya dauki hankalinka sai jefa wani guri sai ka je kawai sai ka shiga wani lungu sai ka yi nisa sai dai Allah ya sauka da yawa daga cikin wa'annan wanda kuke da aka fama da su sun halakan nan wani layi suka dauka lungu ban sani ba kawai suna tafiya suna tafiya kawai suka fada wani kwararo daga kwararo sai suka shiga lalloki daga lalloki kawai suka fake a wurin da baki ɗaya suka yi ɗaya ma suka kasa dawowa to sai kaji ana ta fama da mutum yana ganin wai kamar shi ne ya gano koyo alhali ya gama yawo bai sani ba to shi ma wannan haka ta masa sai ta fake masa da maganan makwabtaka ha bar a mutum ya je kashe mutane ya haka barkace yau ka sa kuma shi ta annabi ai Allah mai tausayi ne to wai nan zai ce wanda annabi ya kaje a badar ko wanda suka sata ma duka annabi ya kyauta ba sai in dai irin wannan ma'aunan da wannan mutanen suke dauka na yanzu ake fama da su kwanan nan suke dauka in dai irin wannan ma'aunan ne to lallai za su ce duk wanda annabi ya zuwa inda aka ce inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an to wa'annan din in inda kan hadisi yake suka to wannan ayan ya zai da ita kuma zai ce annabi bil mu'minina ra'ufu rahim to ai bil mu'minina aka to amma hankalin a to ba a samu wani malami irin shekaru da dama a Kano ya karanta Qur'ani ya je ya ci gasar karatun Qur'ani a Najeriya na daya dalilin haka yake su waje aka je aka buga da shi yake kyauta a waje amma ya dawo yana cewa ku masu cewa son annabi son annabi ana ce annabi kace son annabi son annabi to alqur'ani idan aka ce a so annabi atina wa ayatina fa sabaka dinna fadwa wuce fad ya ji wani lungu shi yana son ya je da ce ahibbu muhammadan amma to wakiruhu to aziruhu duk wannan ya fata masa eh duk wannan ya fata masa kul in kana aba'ukum duk ya bace masa tunda an zo a adabi ne ahabba ilaykum min Allah ya nan ya gani wa rasulihin an an tabe idanu to haka karatu yake da matsala in mutum Allah bai sa ya zama jagora na gari ya samu ba kuma Allah bai masa muwafaka akwai jagora akwai muwafaka in baka samu wannan bukatu ga uku da ta faɗa masa sai ce eh gaskiya ke ya karbi kyauta ya tara hadiya ko ya taki ya je ya hau dutsen da yake addu'a din da ismul azim din yana sa suka bi shi arnan a bayansa da yawa suna ta bin sa yana addu'a da ya zo wajen da miri kawai sai yana faɗin in ya ce alaihi a maimakon ya ce alaihi sai ce alaihim addu'an sharri irin alaihi damdama alaihim ba zai ce alaihi ba azibhum ba azibhu ba sai ta mu bil'au me kake faɗa ne ta muna jin falafazin fa kanmu yake dawa a ce to ya zan yi ni haka na ji bakin yana iya yi shi kenan ƙarshe da ya zo ya sauka ya ce to mai faruwan ta faru ni yanzu na manta ma ismi karatu duk da nake da cin ma na manta an masa salhu an shafe ismin na manta karatun ma na manta duk abin da na sani yanzu duk kuka sani ina da shi na sirri yanzu na ji na dawo farko sai suka ce to yanzu me yace yanzu duk addu'a ya tsare sai dabara irin namu na tsofi suka ce to me dabara yace yanzu ku zaɓi an mata kyawawa ku durwai masu jan hankali ku ɗebe su ku sa su a cikin rundunar ku farko farkon gaba ana zuwa ku sa su zare kafin a fara yaki su shiga cikin rundunar annabi Musa su gaure da su rinka jan hankalin idan har suka yadda suka yi biye musu suka yi zinace zinace da su to Allah ya karya muku karfin su sai ku afka musu sai ku yi nasara to shikenan ai ko haka aka yi suka zafi yan mata kyawawa masu jan hankali budurwai suka tura suka yi su tsirara tsirara suka shiga cikin rundunar annabi Musa suka yi ta yawo a ciki suna jan hankalin wanda Allah ya rauna na zuciyarsa har dai suka yi ta karkata zuwa gare su suka yi ta karkata zuwa gare su sai suka shiga zanace zanace da su abin yayi muni har a gaban annabi Musa sai ga wani ya biyo wata yarinya yana son ya lalata da ita da ya ga idanun sun sai yanzu za ka ce mun haramun ne za ka ce mun haramun ne dan hakika ce dan hakika ne ai dan ku san ba yau aka fara yawwa yanzu za ka ce mun haramun ne koya ne za ka ce mun haramun ne koya ne ya bi ta suka shiga wani daki shine ɗaya daga cikin manya-manyan dakarun annabi Musa ya ɗauki makinsa ya takka masa a bayansa har ya kula shi ya kula yarinyar da ya kama ya rungume ta ya ɗaga sama ya nuna wa rana ya ce ya ubangiji ka shaida ba ruwanmu da abin da yake faruwa ka shaida ba ba ruwanmu da abin da yake faruwa ka shaida ba ba ruwanmu da abin da yake faruwa sannan sai nasara ta dawo kan jama'an annabi Musa to dalilin haka mutanen annabi Musa dubu saba'in aka kashe wasu ka ce da alloba Allah ya kashe saboda wannan sun samu wato ciwon AIDS kenan ko ya ne wallahi alam wasu ka ce kuma a wajen yaki ne aka ji kaga dai ya jawo barna tsohon banza na ɗan kwan tsohon na jesu ke duk da dai ya yi ɓarnan bai samu ta wancan ba to ya yi ɓarna ta nan to amma dai ƙarshe ta zama nasara ta zama na annabi musa to da nasara ta zama na annabi musa shine ƙarshe allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi musa ya sa aka ji alƙamu bil amɗan ba'ura aka zo aka yanka shi aka yanke masa hukunci na kafirci da yayi da barna da yayi to kafin yayi ne shine harshen sai ta zarowa harshen sai ta zarowa shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصف القصص لعلهم يتفكرون wannan da makwana saboda a ƙarshe dai wannan ayan ba za ta fassaru ba saboda ba lokaci a ƙarshe dai suna tunatar da mutane shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tarattu li ummati fitnatan ashaddu ala rijali minan nisa ban bar wa maza ban bar wata fitina a cikin al'umma ta ba wanda ta fi tsanani akan mazaje kamar kaman mata fattaku dunya wattaqun nisa ku kiyayi duniya ku kiyayi mata fa inna fitnata bani isra'ila kana fin nisa au kama qala fitnan bani isra'ila farko ta fara ne ta hanyar ta hanyar mata yanzu da so da matan ake bata mutane da matan ake bata al'umma waye sani an yi an yi a ce yan dariƙa a ce musu mushrikai a yi menene a musu ƙarya a ce cire gashin ninkiri a yi bai tabbata ba an yi ta neman dalili an rasa an yi komai yanzu yau an zo an siyo wasu wasu yan hakika sun shigo za su tabbatar da abin da ake kokarin a shafa mutane yahudu baya da kyau yahudawa ba su da kyau saboda haka mata ku nisanci duniya ku nisanci mata kuma duk masu hakikan nan ba abin da yake ransu suke so kamar su mutu illa a duniya wal nisa kuɗi da mata ta kowane hanya wannan shine karama a gunsu in kana da kuɗi da mata shine kana da karama kuma yanzu duniya ga yanda ta zama tallan blackboard tallan billboard mata radio mata talabijin mata komi mata hotel ma duk dai yanda za a ja hankalin mutum ya koma fasiki mazinaci daga nan kuma al'amari ya lalace kun ga bil'amu ya yi amfani da mata cewa mata ne za su lalata mutane har makiyan su yi nasara a kan to wannan ya nuna mana kenan mata za su iya lalata al'umman manzon Allah makiyan su yi nasara a kan su in ba su mai da hankali صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونعم على ذلك من الشاهدين وعليكم السلام نعم نعم نعم